وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشكك ويق وإن منها لما يشكك فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من كسية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله يسمعون كلام الله ثم يحرقونه من بعد ما أكلوه ثم يحرقونه من بعد ما أكلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم توكلنا على سليمان وكلا آتينا حكما وعلما فسخرنا مع داود الجبال والسفين والطير وكنا فاعلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزين رشيدا أئمة الشرك اهدنا لهذا المحضر فلتأتي بنبرة تأتينا بالسفر أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Muna godiya ga Allah ta baraka wa ta'ala mai kowa mai komai tsira da amincin Allah fara tabbata ga shugaba jagaba annabi Muhammad yau 22 ga watan Ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina a 1444 wanda ya zo daidai da a sha uku ga watan hudu miladiya na annabi wato Isa alaihi salam da dubu biyu da ashirin da uku. Insha Allah za mu ci gaba da tafsirin Qur'ani za mu tashi da Allah tabaraka ta'ala yake cewa thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fa hiya kal hijara aw ashaddu qatwa fa inna min al-hijarati lama yatafajjaru min al-anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu ma wa inna minha lama yahbitu min khashyatillah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa thumma qasal qulubukum min ba'di zalika fa hiya kal hijara wato sannan wato in an ce thumma ana nufin abinda aka yi shi bayan wani lokaci mai dan tsawo akwai a zai iya zama kaman bayan shekara goma ko ashirin ko mafi in an ce thumma akwai wau shi kuma wau an kawo shi shi ba yana nufin dole abun a jere yake ba a zai iya yiwuwa ma abin da aka kawo daga bayan shi ne a farko abin da aka kuma a farko shi ne a baya amma fa ita kuma an kawo ta to ana nufin takibi ma'ana daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan to haka haka tsarin Qur'ani yake to da kaga inda ga summa to ana nufin an ɗauki wani lokaci sannan daga baya kuma sai abu ya canja to shine Allah ya cewa summa sannan bayan lokaci asad qulubukum sai zukatan ku suka tushe suka kekashi a wato ana magana ne da Yahudawa wanda a Qur'ani ya gaya mana cewa sun kashe rai sun kashe rai kuma aka umarce su yanka saniya suka yanka saniya aka ɗauki tashin jikin saniya aka bugi mataccen ya tashi ya ce ga wanda suka kashe shi wannan aya da suka gani da sauran ayoyi na ƴan uwansu an ce kasu su ɗin kifi suka yi aka mai da su aladu da birrai duk wannan ayoyi da abubuwan da makaranta a baya duk wannan bai kai ya sa zuciyarsu ya laushi ba a'a duk wannan Allah ya ce sannan duk abun nan da muka muku kuna kallo ayoyi amma har da haka suka san ku suka bushe suka bushe a sai ya kan jara duwatsu wato zukatan suka zama kaman duwatsu au ashadda au ashadda ko kuma to nan kuma au ba za ta aikin ka ba amma a karatu dole zaka ce au amma a fassarar da zaka ce bal ashaddu qarwa bari ma dai zukatan naku sun fi wato dutse ke kashewa cewa Allah ya kara maka da yake cewa fa hadir qulubu kaga zukatan nan kafiyatu wato in kafasu ne kal hijara kaman dutse aw a tabbata cewa ko mafi wato tsanani ma wato bari mafi tsanani ma ke dutse yace so saboda shi dutse manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa manzo Allah yana cewa inna hadhihi qulubu tadau wa'annan zukata da kuke gani suna yin tsaka fa kama yasdaqul hadid kama yadda wato karfe yake yin tsaka qalu fama jala'uha ya rasulullah sabai suka ce ya rasulullah to me yake wanke zuciya din ya zama tayi kyau qala manzo Allah yake cewa tilawatul qur'an farko dai karatun alqur'ani sannan wa kasar zikrullah da yawan zikirin Allah da yawan zikirin Allah kaga da zai wanke ma zuciya in ji annabi Muhammad karanta alqur'ani yawan karanta qur'ani za ko da abokin mu yace irin magana din ya shiga sauka shi ci yake safi zai yi daya da yamma zai yi daya kullum sauka shi to da kafin ramadan ya kare sauka 60 kaga ai ma da an yi kokari to haka ake so idan mutum yana da himma sosai saboda haka a zanto ana karanta qur'ani ana karanta qur'ani sosai sosai wasu kuma an jima cikin dare zaka sun tashi ana ta karanta qur'ani to haka to wannan zai gyara zuciya ya wanke da sai tsaf sannan da yawan zikirin Allah ya ji annabi Muhammad abu na uku yace wa zikirul mauti da tuna mutuwa ka san tuna mutuwa yana da fa'idan gaske duk abin da ka ɗebo in ka tuna wata ranfa gawa ne kai an fita da kai za a ji abun ne to sai kuma mutum ya yi ya yi ya yi ya yi kasa kuma to haka abu ne to yana abubuwa guda uku in ji annai wa Muhammad su ne suke wanke zuciya ta yi tattas Allah ya karbe ta yace fa idza darabahu bi kalimati la ilaha illallah idan mutum ya bugi zuciyarsa da wannan kalma ta la ilaha illallah muhammadur rasulullah ya buji wannan zuciya da karatun alqur'ani sannan ya horar da wato akwai wani abu wanda shi ma yana daga cikin abubuwan da suke taimakawa wajen zuciya ta yi laushi shine wato khala'ul badal wato wofantar da ciki ya zama tumbinka kada zanto kullum a cike yake a ci daidai kar a dinga cika cikin sosai sai zuwa yana jawo gushewar zuciya sannan da ganawa da Allah sallolin cikin dare yawan ganawa da Allah cikin dare mutane suna bacci kai kuma ka tashi kana sallah to wannan ma yana ƙara sa zuciyar mutum ta yi laushi yace rubba ma yace da yawa ta mutu nan wato rai tana mutuwa idan ta mutu annabtu mutum in ta mutu to zuciyar sai ya rayu saboda Allah yana cewa yukhrijul hayya min al-mayyit wa yukhrijul mayyit min al-hayy wato Allah shi yake fidda rayayye daga matacce ya fidda ko matacce daga rayayye yace idza hayatin nafsu idan rai wato nafsun mutum ta rayu matar kalbu zuciya mutuwa take idan kuma zuciya ya zama ta mutu to shikenan nafsu kuma sai ya zama wato wa idza hayyal qalbu idan zuciya ta rayu to nafsu kuma mutuwa take yace me ne mutu nafsi me ne mutuwan nafsu shine tarkuha wato kabar ba ta muradar da abin da kike so to kar kai mata warjuwa da dawo da ita ila alhaqi zuwa kan gaskiya akwai abin da ake kira nafsu akwai abin da ake kira qalbu nafsu idan mutum ya biye mata tana tare da shedan ne nafsu tana tare da shedan ne kuma ita ba ta umarni da alkhairi yawanci da shari'a take umarni nafsu to akwai kalbu kuma ita kuma ita ce ake so amma kuma ita kuma Allah ya ce ke kacewanta ya kai na dutse kai yace ya mafi na dutse to shi yanzu ana gaya mana abubuwan da za su sa wato wannan zuciyar ta zama ta yi ne ta yi laushi ta yi taushi ta sauko daga wato wannan ƙeƙashewa nata da tauri nata wanda haya fi na zuci ita to nafsunka idan ka ka hana ta abin da take so ka dawo da shi zuwa ga Allah to wannan sai ta yi laushi wato sai ta mutu yayin da kuma ta mutu shi kuma wato kalbin ka sai ya rayu yace Qur'ani ya kamanta mana wato kalbinmu wato zukatanmu da dutse yace shi kuma mutum yana bukata in dai zai fasa dutse to sai yayi bugu da karfi duk wanda kai ko ice zaka fasa ne tauri sai kai bugu da karfi ballanta abin da ya shafi dutse zaka fasa kaga sai ka nemo guduma ka buga da karfi yace amma da za a samu jama'a da yawa su zo su haɗu akan dutse din to kuma duk ƙarfinsa sai ka ga ya me ya zama ya yi laushi saboda jama'a wannan ya daka wannan ya daka sai ga abin ya yi laushi ita to wannan halalan wato zikirin da ake haɗuwa a yi jama'a kenan yana karya zuciya ya fasa ta wannan turin natan sai zama ya yi laushi a an samu wato ta cika da Allah ta cika da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta cika da wato sun musulunci ita domin jama'a yan suka hadu a bisa bugun dutse shikenan sai ga an yi ragaraga da wannan dutse saboda haka yin zikirin Allah a bayyane yin karatun Qur'ani a bayyane kuma a cikin jama'a yace to yana da fa'idan na musamman da kuma nasarar na musamman Allah yake cewa wa inna min al-hijarati kaga daga duwatsu lama ya tafasiru min al-anhar akwai dutsen da wato ƙoramai ruwa yana cetowa daga cikin duwatsu to kaga zuciya kuma in ta bushe zai zama alkhairi ba zai shiga ba ba alkhairin da zai shiga sai dai sharri kawai dinga fita dinga fita dinga fita saboda haka lalle ya zama kaga sai ya zanto anan dutse ma ya ci alkhairi ya fi laushi tunda shi ga ruwa na fitowa daga cikin shi yace wa inna min hala ma yashaqqu yaqulu min al-ma yace daga dube akwai wanda yake tsatsagewa ruwa mai dadi yana fitowa mu sha mu yi wankan abin wa inna min ha daga duwatsu lama ya habidu min kashiyatillah akwai wanda yake yana sama zaka ga ya gangaro kafa ya faru saboda tsoron Allah yace amma ga nan zukatanku ba sa tasirantuwa ba sa taushi ba sa ƙanƙan da kayi saboda jin wa'azi da ganin ayoyin Allah to kaga sai ya zama ashe kuma dutse din ya fi ma taushi akan zukatan wato idan Yahudawa to kuma ba da Yahudawa kaɗai ba mu ma ya zama Qur'anin nan yana zama wato karanta shi yakan sa zukatan su yi taushi su yi laushi a ya zamto suna karɓa suna za ka iya keɓancewa a ɗaki kana karatu Qur'anin kana kuka ba wanda ba ya sani to haka zuciyar ta yi laushi ke Allah Allah yake cewa wallahu bi ghafilin Allah ba mabari bane amma ta amaluna da abubuwan da kuke aikatawa har ka ga kana ta aiki kana yin abin da ka ga dama ta anka Allah ya barka yana nan yana sare da kai ana maka jinkiri ne zuwa lokacin da za a tambaye ka in ku an tambaye ka ba za ka iya kuɓucewa ba a fasal ma'una
أفتدمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون
أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون Allah tabaraka ta'ala yake cewa afatadma'una yanzu ku mu'mine fa yi tsammani an yu'minu wa'innan yahudawa za su amince muku za su gaskata ku su gaskata annabinku su gaskata abinda annabinku ya zo muku da shi daga wajen Allah kuna tsammanin haka ne muji ba yadda ake fama da su a baya ake fama da iyayensu a baya yanzu na hafa yi tsammanin za su amince muku ai ba zai yi ba ba yahude kangararren mutum ne saboda haka kada ma ku yi tsammani su yana daga cikin munanan ayyukansu a Qur'ani yake cewa ayyumin yulakum yace wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalaman la wanda ya kasance jama'a wasu yanki daga cikin su suna jin fa maganar Allah kuma yuharifuna wato yayin da annabi Musa na ga mana kwanaki ya dauke su za a je munajati suka ce musu alfarma in sun je su ji maganar Allah da suka je musu wannan alfarma ya roƙa musu Allah Allah ya ce ba komai suka ji maganar Allah Allah ya ce gashi gashi gashi yana ga annabi Musa kar ayi kaza kar ayi kaza ayi kaza ayi kaza da annabi Musa ya dawo cikin bani Isra'ila yana ce musu ga abin da Allah ya ce ayi ga abin da Allah ya ce a bare suka ce yau kan ai ba za ka yi faɗi wata magana mu ma mun ji magana saboda haka mu ma muna da tacewa da suka tashi suka canza magana suka ce duk abin da ya faɗa nan ba ka Allah ya faɗa gashi gashi gashi abin da Allah ya faɗa suka jirki ta magana suka canza magana to shi ne Qur'ani yake cewa wa qad kana fariqun minhum bayan ga wasu jama'a daga cikin su yasma'una kalama la suna jin maganar Allah ba ga abin da Allah ya faɗa sun mai harifuna ho sai su canza magana min ba'di ma aqaluhu bayan sun fahimci maganar ga yadda take sai su ce ba haka take ba canja ta da soye-soyen zukatan wa hum ya'lamun suna sane cewa wannan abun wato a maganar Allah ce ta baraka ta inna ma hada nazala fi jama'ati wato wannan aya ta sauka akan wasu jama'a ne wanda Allah ya mutu ya zabe su ita ji da su miƙati suka ji maganar Allah tabaraka ta'ala bayan sun ji annabi Musa ya dawo yana umarni yana hani suka ce wallahi a ba haka bane to wannan shi saboda haka haka suke cikin munanan halayen su Allah ya kiyaye mu daga shirin wallahi da kudi
وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعد قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون
وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم يحاجكم به عند ربكم أفلا تأكلون وإذا لقوا الذين وإذا لقوا الذين amanu wato su yahudawa wato munafukan yahudawa kenan idan suka gamu da waɗanda suka yi imani qalu amanna tace mu ma dai mun imani bi anna muhammadan nabiyyu cewa annabi muhammadu nan annabi ne huwa mubasharu bihi fi kitabina shine aka yi bisharan ta a cikin littafin mu na taura munafukan yahudawa kenan wa idza kala ay raja'a ba'duhum ila ba'd idan ko sajin su ya koma zuwa ga sashi ma'ana aka haɗu yahudawan ne zalla qalu atuhaddithunahum sai shugabannin yahudawan su dinga cewa a yanzu fa dinga ba su labari bima fataha Allahu alaikum da abinda Allah ya muku buɗi ya sanar da ku a cikin at-taura ku ce akwai sifofin manzon Allah kuna gaya musu gaskiyar magana ba kwa gudun liwajukun bihi inda rabbikum ba kwa gudun sa kafa hujja da wannan magana da kuka gaya musu a wajen ubangiji su ce ai ala a duniya sun tabbatar ma cewa a tauran nan akwai sifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sun tabbatar ma cewa sun yi imani za su faɗi haka fa a wajen Allah ba fil akhirati alayya kaga sai hujja ya tsayo akan ku afala taqilu me yasa ba ku da hankali ne ku gane cewa mutanen nan dai in an je lahira ba za a samu matsala ba za su ce ai kun ga musu kaza kaza a gaban Allah kaga kuma ba ku da tacewa qala ta'ala sai Allah ya ce wala ya'lamu
awala ya'lamuna anna allaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun
awala ya'lamuna anna allaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun Allah yake cewa wai shin ba ku sani bane anna allaha lalle Allah tabaraka ta'ala ya'lamu ya san ma yusirruna abinda suke koyewa wa ma yu'linun da abinda suke bayyanawa ka san shi Allah ta inda ya gagara kenan duk abinda za ka yi koyi koyin ka sai dai ka koye wani halitta amma shi ba za ka yi koyi masa ba ba za ka yi goyi masa wani bayan Allah wato ya samu dama wato akwai wata baiwar Allah yana son ta fi a sai zama kuma ba so ne irin na aure ba yana so ya lalata da ita shikenan wata rana sai ya samu dama ya samu dama ko ya kifance daga shi sai ita ta ce to ka matsa amma yau za a yi amma akwai wasu ƙofofi guda uku sai ka kulle su yanzu dai ka shigo da mu ɗaki mu biyu to amma akwai ƙofofi guda uku suna a buɗe ce wani ƙofa ku ta ƙofar take buɗe ba ita na farko in an yi na san an yi ne to wannan ƙofa ka rufe ta in an yi kai ka san an yi wannan ƙofa ka rufe ta idan an yi Allah ya san an yi to wannan ƙofa ma ka rufe ta in wa'annan suru shike nan za a yi idan kawai kike ba za a yi ba kawai shike saboda kaga ba yadda za a yi wannan gobe yiri saboda haka ta inda Allah ya ji karfin mutane kenan ka gama duk abin yana kallon ta kallon tabaraka wa ta'ala saboda haka Allah yake cewa wai ba su sani bane suke cewa a kada a dinga bayyanawa kada a dinga cewa gashi gashi a duk abubuwan da ake koyarwa na sani ba abubuwan da ake bayyanawa na sani ba abun da yake koya shi tabaraka wata saboda haka shi bawa idan yana rayuwa cikin wato tunanin cewa kullum yana kan idaniyar Allah ma'ana Allah yana kallon sa to zai zama rayuwarsa a ankare zai zama kuma komai yana fuskantar Allah tabaraka ta'ala tun daga ne ganin shi ya ga wanda take kallo wanda kake kallo halittu ne kai ko mai ganin ka Allah ne mahaliccinka kaga dole zaka kiyaya kai komai dan Allah saboda ka tsira gobe kiyama na'am
ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون
ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون Allah tabaraka ta'ala ya ce wa minhum ummiyuna wato a cikin yahudawan nan akwai ummiyuna waɗanda su ummiyawa ne la ya'lamu alkitaba su ba san littafi ba ba san littafi ba abinda suka sani amaniya wato kare ne suka sani wa inhum illa yazunnun su komai akan zato suke tafiya ba su da ilimi da karfi wato wannan ba a yahudawa ba babban abin da yake da abin tausayi kaga mai tafsiri a zo a kewaye shi nan yana magana ana kabbara ana haka to irin waɗannan wato babu waɗanda suke ababen tausayi irin wannan idan an yi dace mai tafsirin akan turba ne ke da yake daura shi ke na alhamdulillah duka za a tafi abu da tsira amma ya zanto shi din ma kanki matsala ne kuma yana daura su akan matsala shi ke na sai ga duk Allah da yanzu mutumin nan wanda ya yi wannan magana da ya rasa yadda zai aka ce ai dai duk yadda za a yi dai ka taɓa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ce shi a'a bai taɓa manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam wato ya yi zikirin lafas ne ba da al'ami wato a ilimin balaga akwai abin da ake kira ilmu lafas ba da al'ami akwai kuma abin da ake kira istisna a shi istisna akwai wato mustasna akwai mustasna min kuma akwai alatu istisna'i wato wannan kuma wani karatu ne daban wanda zamu shiga to yake yayi zikru lil khas ne ba da al'ami wato yake da yake ba neman taimakon ina ba neman taimakon tijjani ba neman taimakon abdulkadir jilani ba neman taimakon shi Usman dan fodiyo sai ce kai shi kan ma taimakon manzo Allah ma baya ne ita to nan abin da yake so ya nuna mutane yayi zikirul khas ne ba da annabi ma'ana in je ba zai nemi taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da shi ne yafi kowa to yace amin ba da aula a ce ya nemi taimakon Shehu Tijjani ko Sida Khalid Jilani ko kaza ce yake ya fita bai san ba mutane sun riga sun yi karatu sun fahimci karatu shi ne gane karatu ba yadda abun yake shine wato in an ce zikirul khas ibadul amri yadda abin yake yanzu misali Allah yana cewa kul man kana aduwwal lillahi wa malaikati ka faɗa ya rasulullahi duk wanda ya zama maƙiyin Allah ne da mala'ikunsa sai Allah sai ce me gaban wa jibrila wato maƙiyin jibril wa mika'il su ba sa cikin mala'ikati ba sa ciki suna ciki amma me yasa aka ambato su saboda suna da ayyuka na musamman su manya ne sosai an gane tare da ganan nan tanazzalu malaikatu sai Allah ya wa ruhu jibril ne ruhun nan kaga na ce malaikatu ai yana ciki amma saboda shi na musamman ne sai aka sake ambato sunansa to wannan shine zikrul khassi badal ami ma'ana an ambaci abu gaba daya sai a kawo wani babba kuma sai a waro shi daga cikin wancan jami'i din a sake ambatansa saboda a girmama shi to yace wannan abu ne to mu dawo kan karatun da ya faɗa karatun da ya faɗa ya ce baya neman taimakon ina baya neman taimakon tijjani baya neman taimakon sida da tsarin jilani baya neman taimakon kyau dan fodiyo to dan Allah su wa'annan a wajensa mutanen kirki ne ko mutanen kirki ba a wajen shi wannan mai faɗa din wa'annan mutanen a wajensa mutanen kirki ne ko mutanen kirki ba a shi ne a wajensa shi a wajensa ba mutanen kirki bane ba mutanen kirki bane a wajensa to sai a cikin nasu kuma sai ya kamo manzan Allah. Wannan magana fa riddace. Riddace. Kaga kaga matsalar wato shi sa karatu gaskiya sai ka fahimci karatu kafin ka tsaya ka sa mutane a gaba. Akwai illa fa. mutanen nan ka ce ka yi bikin khas ne ba da ami to mu da amma din dama a wajen ka ba mutane kirki bane kuma mutane wanda ba su maka daidai ba to kuma a cikin nasu kuma za ka ware annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kaga inda da mai hankali ne kaga da ba haka zai yi ba ba haka zai yi ba ba haka zai yi ba dama yadda za ka yi idan ka ki zo ka ce in yafi a naci ba in ka ce in yafi ka ce tijjani ka ce sila alƙal jilani ka ce dan fodiyo to sai ka haɗa da su hama da da fir'auna da waye yau to shikenan to nan ne ka jera su a irin naka fahimta shine ka yi daidai to amma sai ya zamto ka jero su kuma sai ka kawo wani kuma mafi tsarkin halitta sai ka ce kuma wai kaya jikin su kasu ne ba da tsami ba haka ake yi haka ake yi ba kaga abinda ma ya nuna kenan duk abubuwan da suke kai din na rashin fahimta din to shi wannan wanda aka ambato daga bayan kuma ya ma fi su ko su billahi kaga wannan rashin fahimtar karatu ne za ka ‘yan uwa dole kun tsaya mu yi karatu. Wato abin da ya kawo wannan magana cewa da Allah ya ummiyun bari fassara mana me ummiyun. Wato abin da Allah ya kira a nan ummiyuna in an ce ai daga ummu ne uwa. Wato shi ummiyi shine wanda daga yadda uwarsa ta aje shi to bai karu ba. Shine ummiyi. Daga yadda uwarsa ta aje shi to bai karu ba ma'ana bai je wajen wani malami ya nemi wani harafi ya fashe. shine ummi to wannan sifa duk wanda aka sifanta shi da shi an zage shi ne sai dai Annabi Muhammad duk wanda aka sifanta shi aka ce kai ummi ne to an zage ka saboda ana biki ba abin da ka sani baka je wajen malami ka san ka rubutu ko karatu ba ba abin da ka sani shi ko manzo Allah in an ce masa ummi to shi a wajen shi yabo ne shi tun da yake bai taɓa zuwa wajen wani ya koyi karatu ko rubutu ba shi Allah ne malamin sa Allah ne malamin sa saboda haka sai ya zubo masa abun kawai sai zan to ba abun da bai sani ba a cikin ilimin farko da mutane ka ilimin ka ba abun da bai sani ba saboda haka shi bai je wajen kowa ya karatu shi almajirin Allah ne tabaraka wa ta'ala Allah kuma yace wa allamaka ma lam takun ta'ala duk abin da baka sani ba ni Allah na sanar da kai sallallahu alaihi wasallam saboda haka duk kokarin mutum ya fidda kansa sai a zurma kansa kuma Allah ya tsare ni Allah ya tsare ni saboda haka dala ɗan uwa mu karatu mu karatu mu tsaya in ka san inda ake zuwa karatu ka je kai karatu in ba ka wani dan hayaniya ko shi ke sai zai wasa da hankalinka sai gurbata ma imaninka saboda haka ɗan uwa mu tsaya sosai sosai ya zama an yi karatu shi ne Allah yake cewa to kaga ababan da sai a gaban sa sai suna kabbara kuma saboda babu karatu yayi magana wallahi sai aka ta kabbara a wajen ana iyo babu karatu to shi ne ummiyu wato waɗanda ba abin da suka sani su ne suna gaban mala in ƙarya ma ya kawo sun zama ɗan an cita ta su yi kabbara in gaskiya ma ya kawo su yi kabbara saboda su sun zauna ba su yi karatu ba suna tinkawo mala kuma ya je madina ya yi karatu ya je kaza ya yi karatu to a dage a yi karatu saboda ya zanto kana da fiye ala basira a bisa basira an gane Allah ya samu dace na wa inhum illa yazunnun na
فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون
فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون
Allah tabaraka ta'ala yake cewa a yake cewa fawailu wato tsananin azaba an ce wailu alamai sun ce wato wani fari ne a jahannama a wannan kwarin ita jahannama kullum kullum ita kanta jahannama tana neman tsari tana kaiwa Allah ƙara cewa Allah wannan sashin nawa wailun din yana kona ne wutan ba wutan da kanta take ƙaran gefen ta kanta da kanta cewa sashin nata yana kona to nan za a jefa dan adam Allah yake ce fa wailun wato wannan kuri na wailu ya tabbata tsananin azaban nan ya tabbata lillazina yakuna kitabi aidi ga waɗanda suke rubuta wato a littafi da hannayensu sun kaga daga kansu sun mai kunna haza min indillah su dinga cewa wannan ma daga Allah yake wanda suka tattance a taura suka mai da shi son zuciyarsu suka canja injila suka mai da shi son zuciyarsu kuma suna cewa lalle abun daga wajen Allah ne ya taru bihi tamanan qalila dan su samu wani abun amfani na duniya dan kadan ba ga shi nan ba yanzu haka fa in ka je coci coci in za ka je coci goma to bible ma kala goma za ka samu ma'ana duk coci da irin bible ne kuma bible ne injila ne ba wanda Allah ya ba annabi duk an canja ta sifofin manzon Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi da yake ciki duk sun goge duk hukunce hukuncen Allah na gaskiya duk su abunan sun kawo koyi koyin zukatun sun zuba haka nan a taura ta Annabi Musa wanda take hannun Yahudawa jama'a duk sun canja ta ta zama ir wato wata rana wa'annan yahudawa aka ɗauki kwato mutane guda uku wanda sun yi rubutu aka ce to kai muna so Qur'ani za ka rubuto mana amma ka cancanta wa ayar nan ka sa a nan ayar nan ka sa a nan haka ka rubuto shi amma ka yi zane mai kyau a tsara drawing din yayi kyau ko sai kuma injila muke so kai wa haka sai kuma ka tsattan za ka ɗan sa ra'ayoyinka ka tsattan za ka jijjirki ta haka ka ka ka kawo shi mai kyau a yi jiroyin a yi mai abu mai kyau wannan kuma a taura aka ce yawa shi kenan sai aka kawo musulmi aka kawo ba yahudi aka kawo ba nazari aka ce ga kyautan qur'ani an ba ka wani musulmi ma aka ce ga kyautan qur'ani an ba ka aka aka tara musulmai kamar guda uku sai aka ba su wannan Qur'ani wanda aka kirkiro aka sace ne a cikin shi ma wannan na abin nan Injila aka aka ba su kiristoci kenan Yahudawa kuma aka ba su wallahi suka ce ikon Allah kafin a bar wannan wajen tare da tsarin Qur'anin yayi kyawu amma su ma abota Qur'ani sai suka ce ai a karba wannan ba Qur'ani bane saboda ya bude ga duwai da kuma ya yi amma an yi dattin da abubuwan da wannan ba Qur'ani bane sai ya dawo da jin ba Qur'ani bane su kuma da sun karba sun gode su da saboda dama abun cikin ne ne yanzu ka samu waye ne ya haddace Bible babu ai to karere ne yanzu Bible din yanzu haka a taurin yanzu duk karere ne biya cika to amma Qur'ani mahaddata na an wannan ba to dama duk maganar Allah tabaraka ta'ala ba zan cin wai a ciki wanda ba na Allah to mun gode wa Allah da ya kiyaye mana wannan Qur'ani mun gode masa mun gode masa alhamdulillah saboda haka Allah yake cewa yastaru bihi samana qalida dan su samu wani abu na amfanin duniya dan kadan wato shine Yahudawa sun canza sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke cikin at-Taura sun canza ayar rajmu suka rubuta ta a bisa sabanin yadda aka sauka to Allah ya ce wailul lahum mimma katabat aydihim bone ya tabbata a gare su saboda abubuwan da hannayen suka rubuta suka kaga suka rubuta wailul lahum azaba da ya tabbata a gare su ne tsananin mimma ya kasibun daga abun da suke karba na rashawa ka san yawayawan su abin da yake hana su musulunta shine to ai anan ni shugaba ne farko ne ni a tocin nan sai abin da nake za a kawo sadaka za a kawo kyauta za a kawo kudin taimako na mutane duk in daddanne in ci
to kuma yanzu in na koma can kaga nayi ƙasa sosai addinin ma ba iya Qur'ani na san ba tashi ba kaga zan dawo can ƙasa ƙasa yaro ma sai ya koya min fatiha ban iya ba wa zai ba ni fiski babu addinin da na bari kuma ba za su sake ba ni kwandala ba sun matsa ni can kuma da na je ni ba komai ba cikin su kaga abin da za a kai baki sai a rasa to wannan da yawan wallahi shi yake ana musulunta da yawan shine sama nan kalila din dan wani amfani dan kadan abin da Allah kuma ya kira shi dan kadan kwana nawa ne in ma ka ki karban wannan abun ka musulunta yi ma ba kace ka za ta yi ba tunda Allah ya buɗa maka wannan ciki zai baka abin da za ka ci to da ke su ba su da wannan tauhidi ba su da wannan tauhidi mu ne musulmai muka yadda da Allah zai yi to amma su ina iza za su to kai boko in kai boko ka tabbatar ka yi digiri ka yi digiri to ka tabbatar ka samu aikin gwamnati in ka samu aikin gwamnati ka tabbatar ka sayi gida ka sayi gida to ka tabbatar ka sayi mota to sannan kai aure amma mu musulmai shekaran ka sha bakwai ko sha takwas sai baban ka ji to ba ba kuma a maka a ba ta na abu ka Allah Allah bi shikenan kaga mu muna da tauhidi mun yadda da kaddara mun yadda da Allah tabaraka ta'ala to su amma dole kawai rayuwa tsara ta zaka tsara ta kai rogo kai wa in yaso in sha amma ba za ka yi ka ta dina har dai ka samu ka hada wayannan abubuwan sannan su kunna kai abu saboda haka mu gode wa Allah da ya bamu wannan tsari mai kyau na musulunci muna da tauhidi mun yadda da kaddara mun yadda da Allah da manzon Allah da Qur'ani da musulunci alhamdulillah alhamdulillah saboda haka Allah ya kira wayin lahum mimma yaksibun azaba ya tabbata a gare su saboda abubuwan da suke tsawaita wanda suke karɓa na dukiya na rashawa daga hannun mabiyan su
وقالوا لن تمثل النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله أحدا فلن يخلف الله أحدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون
وقالوا لن تمثل النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله أحدا فلن يخلف الله أحدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wa qalu lan tamassana an-nar wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu wa'azi yace ko wannan qur'ani na wa in je ba ku karbe shi ba kun musulunta wallahi sai kun shiga wuta to kuma ya kuka ce lan tamassana an-nar mu mu wuta ba za ta taba mu ba mu ba za mu shiga wuta ba in ma za mu shiga to illa ayyaman ma'duda ɗan kwanaki ne ɗan kaɗan za mu yi a cikin ta wato kwanakin kuma su ne kwanakin da iyayenmu suka bauta a ɗan maraƙi kwana arba'in ba za mu wuce haka ba a cikin wuta in ma za mu shiga kenan to sai Allah yake cewa kullum ka gaya musu ya rasulullah attakastum inda lahi ahadan wai hakan kan alƙawari kai da Allah ne cewa bare sa ku a wuta ba in ma zai sa ku a wuta sai gurgudan kwana 40 da iyayenku suka bauta dan maraki kun yi alƙawari hakan tsakaninku da Allah ne ballantana a ce balan kuli fallahu wa da Allah ba zai saba alƙawarin sa ba ada ba zai saba alƙawarin sa ba am ai bal bari kawai ka kunna kuna faɗi alallahi a bisa Allah ma la ta'lamu abinda ba ku sani abinda ba ku sani ba kuke faɗa Allah amma wannan ba haka bane na'am bala
بلى من كفر سيئة وعاد به كبيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
Allah ya ce bala man kasaba sayyi'atan wa ahadat bihi khati'atuhu wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun Allah ya ce bala za ku shiga wuta kawai za ku kuma tarwama a cikin ta domin man kasaba sayyi'atan duk mutumin da ya yadda ya aikata shirka bayan ya aikata shirka wa ahadar bihi qatiyatuhu kusakuransa zunubansa suka kewaye shi ta ko ta ina ta yaya ne ne suka kewaye shi bi an mata mushrikan ma'ana ya yadda ya mutu yana shirka zunubin ka ba zai kewaye ka ba matukar baka mutu kana wannan abun ba amma in ka kuskura kana shirka ko kana wani sabo ka mutu baka tuba ba to wannan zunubin ka ya kewaye kake ma'ana ya gama da kai saboda haka Allah yake cewa za ku shiga wuta za ku kuma dawwama a wuta musamman wato wanda ya aikata wato shirka kuma ya zama zulmin shi ya kewaye shi ma'ana ya mutu yana kan shirka Allah ya ce fa ulaika ashabun nar wa innan sune yan wuta hum fiha khalidun za su dawwama a cikin wannan wuta Allah ya tsare mu walladina amanu
والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون
والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون الله يكتب والذين آمنوا دو شي قرآني إذا أنت ذاتي أهورا da an kawo maganan wuta sai Allah sai saboda rarrakin wato mu'minai sai kuma ya kawo maganan wato rahama da aljanna Allah ya kace wannan dina amanu wanda suka yi imani wa amilu salihati suka yi aiki na gari dan uwa mu dinga hadawa in kai imani da Allah da manzo Allah da Qur'ani da musulunci to dole kuma sai kai aiki shine walladina amanu wa amilu salihati Allah ya ce ulaika ashabul janna wa'innan sune yan aljanna kun fiya khalidun za su dawwama a cikin ta to nan za mu yi magana akan wato wata fani da aka kawo can Allah yake cewa a yake cewa man kasaba sayyi'atan yace wa ahadu bihi khadiyatu sai ce fa ulaika fa wannan fa ina aka zamu magana fa ulaika ashabun nar hum fiya khalidun nan kuma da yazo ce wallazina amanu wa amilus salihati bi sako fa ba an gane sai ce ulaika ashabul janna hum fiha khalidun to me yasa can aka sa fa nan ba aka fa ba to abin da yasa su ƴan wuta za su shiga wuta ne sababin ayyukan an gane wannan fa'un ne sunanta fa'u sababiyya an gane za su shiga wuta sababin munanan ayyukansu ba zalunta su Allah zai su kuma nan wanda suka yi imani suka yi aiki na gari su ko za su shiga aljanna ne da fadla ta Allah an gane su kuma ba aikin su ne zai kai su aljanna an gane fadla ta Allah ni duk sa'ad da naji aiki baya kaiwa aljanna nakan yi farin ciki nakan yi farin ciki saboda in ta kamar ka aiki ne to manzo Allah ya aikin da zai ka aljanna saboda ka san inda zaka kama wa za ka ma Allah wa mu ka so shi ka rike shi da kyau tunda in ga daren ka aiki ne sallah aiki ne ko ba aiki ba azumi aiki ne ko ba aiki ba shi sa ma kaga a wannan babi dan mutum yana azumi daukan farko ko daukan tsaka da tun da aikin an ce dama ba zai kai aljanna ba to shi ke aljanna aiki ne to ka kyale ka bar mutum tsakanin da Allah an gane aikin ka tokai manzon Allah yake ba zai kai aljanna ga hadisi manzon Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam lan yadkhul lan yadkhul ahadukum amalul janna babu ɗaya daga cikin ku wanda aikinsa ne zai shigar da shi aljanna qalu wala anta ya rasulullah sahabbai suka ce ya rasulullah ko kai ma aikin ka ba zai kai ka aljanna ba qala yace wala ana har ni dinnan illa an yatagammadani Allah bi rahmati har sai in Allah ya lullube inda rahmarsa sai ya shiga aljanna shi kuma dama shi ne rahmar Allah ne duk an ce to shine a sai yake cewa idza mata al-insan yace idan mutum ya mutu kafiran yana kafiri da kalan nara zai shiga wuta wa khalada fiha kuma zai dawwama ko wa khalada fiha zai dawwama a cikin wuta bi sababi kufurin yi saboda kafircin sa yace wa idza amana billahi idan shi kuma mu'mini yayi imani da Allah yayi aiki na gari shi ma zai shiga aljanna amma da fadla ta Allah tabaraka ta'ala yace to amma wal khulud fil janna amma dawwama a cikin aljanna wal khulud fil nari da kuma dawwama a cikin wuta to wannan akwai ruwayoyi guda biyu wal insanu dan adam lam ya'mal amalan yakhluduhu fil janna aw fil nar dan adam bai aikata aikin da zai dawamar da shi a aljanna ba ko ya dawamar da shi a wuta tunda ai aikin ka kididdige yake in aikin zulubin ma alistafe yake haka ne ko ba haka ba in aikin ladan ma alistafe yake haka ne ko ba haka ba to idan ya zama aikin alistafe yake na zulubi na ladan ma kuma alistafe yake to lalle akwai ran da za a ce wa kafiri yo kan an kona ka iya aikin da kai saboda haka fito ka je aljanna ba haka bane haka ne sannan shi kuma mu'mine in dai aikin sa ne kuma aikin gashi nan dama a lissafe yake to akwai ran da za a ce to yau kam ya isa dama kai aiki kuma saboda aikin ka muka saka aljanna sai kuma ka riga ka gama ayyukan ka sun kare saboda haka fito fito daga aljanna to nan abin tambaya me ya dawo mada dan wuta a cikin wuta me kuma ya dawo mana dan aljanna a cikin aljanna shine abin da mai to abin da ya dawo mana dan aljanna a cikin aljanna ya dawo mana dan wuta akan dan a wutar da shine niyya niyya yasa manzo Allah yake cewa yadul mu'mini khairun min amali niyyan mu'mini ya ji aikin sa niyyarsa ya ji aikin sa saboda shi mumini ya rayu yana da niyya inda Allah zai raya shi shekara miliyan guda ko fiye da miliyan akwai ranar da kake tunanin zaka bar sallah ko azumi ko haji in zaka rayu shekara miliyan to wannan niyyar naka na har abada baraka bar sallah har abada baraka bar azumi ba har abada baraka bar musulunci ba har abada baraka cin qur'ani ba shi ne zai dawwamar da kai har abada a cikin aljanna shi kuma kafiri in Allah zai raya shi a wannan duniya shekara miliyan ɗaya ni ne shi wannan kafircin ba zai bar shi ba zai bar wannan kafircin ba to wannan ne naci na ba zai bar kafirci ba har abada to shi ne kuma zai sa shi a wutan ya rayu har abada an gane saboda haka sai zan to niyya Allah Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat ayyukan nan da kuke gani gaba ɗayan su da niyoyin su ne ake bada lada da kuma da niyoyin su ake bada zunubi an gane Allah ya mu dace Allah ya jagoranci Allah ya ƙara mana son Allah da son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam son bayan Allah ta yi na akwai tambaya ana da minti biyu Allah. Lati goma gane. Allah ya samu dace, Allah ya mana jagoranci, Allah ya ƙara mana son al'alfin manzan Allah ya samu. Tafsirin na mun Allah ya kuma ran laraba dai za mu fi shi Allah ya da. Sai kuma Allah ya kuma bari insha Allah. Allah ya mana jagoranci, Allah ya ƙara mana son al'alfin manzan Allah. Son bayan Allah ya alai. Allah ya rufa mana sai lafi goma da
misalin shafi yau ne yau ba shi ne muka nemi shi da muka nemi shi har zuwa yanzu ba mu samu
yaran su eh ya gama abin su harun suna eh sai dai baya da horo da ya kula kan
to akwai yaro haruna wanda wato shi masallaci ba a tafiya kuma manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam duk wanda kuka je na tafiya a masallaci muka ce kar Allah ya sa a gane kamar da ake tafiya to ka'ida a sai dai akwai wato hikima na shi haruna Allah ya bayyana shi ya Allah ya bayyana shi akwai ɗan uwa wato malamin da yana neman shi saboda haka Allah ya bayyana shi Allah ya bayyana shi a kuma shi din in ya ji to lalle ya zama malamin ka yana neman shi Allah ya sa mu dace Allah ya mana jagoranci Allah ya kara mana son Allah da son manzon Allah da Allah Allah ya biya mana bukatu na alheri dukkan damu Allah ya yi mana dukkan damu Allah ya yi mana bukatu na alheri da masoyin mu Allah ya biya Allah ya karye shirin mafiyan mu Allah ya ba mu da shirin da rundunarsa kaga kuma da Allah ya kira shi na ba mu fi yin rami amfani na gyara mana bukatun na gyara gyara mana bukatun na sanya mana kilafi a cikin dukkan ayyukan ko mu za mu yi dan Allah mu yi dan Allah kan mu yi dan wani Allah saboda annabi wa mu mai ta lafiya gida da kuma ana ba mu lafiya ko malam Muhammadu wanda jagora ne babba a wannan masallaci kirki ba Allah ba da lafiya saboda haka Allah ba shi lafiya Allah ba shi lafiya Allah ba shi lafiya Allah ba shi lafiya sauran marasa lafiya mu gida da asibiti Allah ba su lafiya saboda kuma da Allah su ba mata masu juna biyu Allah su ke su lafiya Allah su ke su lafiya Allah ya raba lafiya ya ba da kuma zuriya sai ba ya'yan mu da zuriyar mu Allah mu albarka Allah ya sa mu jagori a cikin wannan addini ya zama zama masu tsoron Allah a hadisan alqur'ani da al'amari saboda annabi wa mu ya Allah ya ji mu na gafarta musu na cikin jarama da kuma da Allah suna yi kowa a kula da kudin sa na sana'a ta na samun ta Allah ya yarwata mana na buɗa mana samari masu bukatan aure Allah ya bada mata na gari saka shi manzo Allah sallallahu alaihi mata wanda suke zuna iya su ji dukkan bukatu Allah ya biya kan sharri kuma Allah ya dauki tashin tashin a cikin gidaje Allah ya dauki da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah sayyidina Muhammad alaihi wa ala alihi سبق من نشر هذه إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على Thank you. haram na kokarin ya zama a harkar haram Thank you.